sun guje shi yasa yace wasjud waqtar kai sujjada ka ƙara kusato ne kai sujjada ka ƙara kusato duk sanda kai sujjada ba kana ƙara kusato Allah ne kana ƙara kusantar Allah ne wa sami'illah sai suka ji da suka faɗi suka yi sujjada sai suka ji Allah wa huwa yukallimu Musa yana magana da annabi Musa shi yasa Allah ce wa kallama Allah Musa taklima kamar yadda muke taɗin nan haka suka ji suna ji Allah yana yi wa annabi Musa taɗi, ya amurhu wa yanhahu, Allah yana umurtansa yana hana shi. Yi kaza Musa, kai kaza Musa, kai kaza Musa, kabar kaza Musa, kabar kaza Musa. Falamma an kashafal gamamu, to da aka gama ganawan wannan wato gizagizai da suka kewaye turi sina abin suka yayaye akbalu ala musa sai suka fuskanci annabi musa wa qalu suka ce lan nu'mina laka hatta nara allaha jahratan fa qazatuhum sa'iqa suka ce samsam a ƙa'idar larabci kuma idan nan ya shiga abin ba zai taɓa yiwuwa ba samsam ba za mu yi imani da kai ba musa in ji mutanen da allah ya ce zaɓe su din ba ka ji ba yahudin san san ba za mu yi imani da kai ba hatta nara Allah jaratan har sai mun ga Allah a bayyane tunda mun ji magana sa me yasa mu ba za a nuna mana shi ba fa kazatuhum sa'iga shikenan sai tsawa azabar tsawa sai ta kama su sai suka mutu to shine waqtara Musa min qaumihi sab'una rajulan annabi Musa ya zaɓi mutum saba'in daga cikin mutanensa mazaje min mallam ya abudul ijila daga cikin waɗanda ba su bauta wa maraƙin ba bi amri da umarninsa ta'ala maɗaukakin sarki limiƙatina saboda su je ga alƙawarinmu ainihin waktin lazi wa adnahu su je ɗuri sina'a saboda alƙawarin da muka yi wa shi annabi Musa bi itiyanihim da zuwansu fihi a cikinsa li ya'taziru min ibadati ashabihim saboda su yi kawo hanzari min ibadati ashabihim na bautar da ɗan uwansu suka yi bautar ne al'ijila wannan ɗan maraƙi fakara da bihim sai ya fitar da su suka je irisi na sa sun ga Allah ba za ka ganni ba a duniya kan ba za ka ganni ba bare ma mutanensa ya ce falamma a kazat rajifa to a lokacin da suka je suka faɗi wannan kalma nan numina laka hatta nara Allah jaratan sai tsawa ta kama su alzilzilati shadida wato girgiza mai tsanani qala ibnu abbas abdullahi ibnu abbas yace me yasa wato wato girgiza mai tsanani ya kama su li'annahum lam yuzayilu qaimahum hina abadul ijla saboda ba su rabu da mutanen su ba a lokacin da suke bautar wato wannan dan maraki ai idan mutum yana saba wa Allah me ya kamata kai ka kira shi kai masa gargadi kai masa nasiha ka gani idan ka buga ka buga hawa na farko yaƙi hawa na biyu yaƙi hawa na uku sai ka rabu da shi ka fita harkansa amma in kana tare da shi ai ka yarda da abin da yake yi kenan to duk sanda ka ga mutum yana saba wa Allah to ka kira shi kai masa nasiha idan yaƙi to ka rabu da shi shine zaman lafiyanka amma idan kana tare da shi ka sani yana saba wa Allah ka ƙi rabuwa da shi to duk wani laifi da ya kana da kamashi a ciki Allah ya kiyaye mu to wannan kenan saboda a lokacin da suke bautar wannan ɗan maraƙi mutum dubu goma sha uku ɗin nan suna tare da su a lokacin da suke bautar amma ba su ware kansu ba ba su nisantar da kansu ba ba sa dai bautar maraƙin amma suna tare da waɗanda suke bautar maraƙin ka gani kala sai ce wa hum gairun ladina sa'alu ruya ce su din nan wasu waɗannan da suka roƙi Allah sai sun ga Allah ne suka roƙi annabi Musa sai sun ga Allah ne wa akazatu musaiqatu sai tsawa ta kama su kala Musa to anan sai annabi Musa ya tsorata saboda bani Isra'ila shi annabinsu ne ba annabin da suke ji da shi kuma su bani isra'ila kamar annabi musa shi yasa kafircin ba nasare ya fi na ba yahude yanzu zaka ji ana zagin yahudawa ko magana za ce wannan ai yahudanci ne wannan yahudanci ne amma fa su yahudu da nasara akwai bambanci a tsakaninsu da kafin saboda shi nasara yana fada ne da uluhiyya dole sai Allah ya yarda yana da ɗa shi kuma yace lam yalid wa lam yulad wa qalu attakhadha Allahu walada laqad jitu shay'an idda ka gani Allah yana ta tsawa bai da ɗa su kuma suka ce sam sai ya yarda Allah yana da ɗa kaga su suna faɗa ne da uluhiyya yasa suka ce annabi isa ɗan Allah ne jatumarsa ita ma Allah ce da sauransu kaga anan kafincinsu ya fi tsanani don su da Allah suke amma ba yahude shi kullum faɗansa menene shi in dai annabi ne in ba annabi musa ba annabi ba ne shi ne kawai amma in sauƙin kai kake nema to ba nasare ya fi sauƙin hali duk da cewa ya fi tsananin kafirci don shi faɗa yake da Allah sai Allah ya ce yana da ɗa dole ko yana so ko baya so kamar su suka halicci Allah a gani alhali Allah kuma bai da farko bai da ƙarshe in kace ga sanda aka fara Allah akwai sai akwai sanda kuma Allah zai kare don duk wani abin da yake da farko yana da ƙarshe ko ƙur'anin da muke karanta wannan ma bai ƙadimi ne ai ba za ka ce haliccece ba in an halicci maganar Allah to akwai kuma sanda maganar zai ƙare to don ka sai Allah ma zai ƙare to ka fa ba wanda ya san Allah sai Allah ka gani to amma shi ba yahude yana faɗa ne da annabci duk wani annabi in ba annabi Musa ba shikenan ba annabi ba ne kawai sannan annabi Musa ma bai samu lafiya a wajensu ba a gani to yanzu an kawo mutum saba'in din nan burin ɗuri sina'a ga shi nan sun girgiza girgiza mai tsanani sai annabi Musa ya ce Musa sai annabi Musa ya ce rabbi lau shi'ita ya ubangiji da ka so alaktan da ka halaka su min kabu tun kamun ma mu fito ai kabla kurujubin kamun na fito ma da su daga gida da ka ga dama ka halaka su li ayina bani isra'ila saboda bani isra'ila su ga idon su zalika wannan halaka su da kai wala yattahimuni kada su tuhume ni ba don su ba sa yarda da a mutu haka kawai kwana ya gare a sai musulmi a sai an nemi dalilin mutuwan mutumi duk wanda ya mutu a nemi dalilin ya kashe shi yayyo amma haka kawai ka kwanta ka mutu a balde ma ko wancin ni balde da a fotal sai dai a je a auna a gwada a ce a ga abin da ya kashe ko kuma wani ne ya kashe ko an sa masa poison da sauransu to shi yasa yace da ka ga dama ka halaka su min qablu tun ma ka mun fitana da su saboda bani isra'ila su ga mutuwan su din ba wanda ya kashe su kai ne ka matar da halittarka wala yattarimuni ni kuma ba za su tuhume ni ba sai ce wa iyaya da ni ma duka ba wai sai su ba har da ni ma a tuhulikuna shin za ka halaka mu ya Allah bima fa'ala sufaha'u minna bima da abinda as-sufaha'u wawaye fa'ala suka aikata minna daga gare mu istifhamul istidafu kenan wannan kaman yana roƙo ne Allah ya tausaya masa kar ya kashe wa'annan mutum saba'in don idan suka mutu gaba ɗaya a nan bane isra'ila ba za su bar shi ba ba za su lamunci wannan ba za su ce shi ya kashe su ma'ana ai la tu'azzibuna karka azabtar da mu bi zambi gairina da zunubban wasu mu kamar cewa ya Allah ka tausaya mana mana Allah ina roƙonka amma idan ka ɗauka a doron larabci a tuzulikuna shin yanzu za ka halaka mu bima fa'ala subha'u minna da abin da wawaye daga cikinmu suka aikata a'a ba haka ba ne wannan kamar roƙo ne yake mana ya ubangiji karka matar da mu da mu da su duka saboda abin da wasunmu suka aikata mu mun zo ne nema musu ceto ka nema musu tuba ka yabe musu bautar wannan ɗan maraƙi da suka yi in ma hiya ai bata zamto ba ai alfitnatu wannan jarrabawa allati waqa fiha sufahu wacce wawaye suka aukar da kansu a cikin ta shine bautan dan marakin nan illa fitnatu ka fa ta jarraba ta ko da annabi su ne bayan ya tafi yana musu ma jarrabawa ne shine yace illa fitnatuka fa ce jarrabawarka ibtila'uka jarrabawa ce irin taka ya Allah tubillu kana kana qaddaman sha'u wanda kaga daman iblalahu qatar da shi biha da ita wa tahdi kana shiryar da man sha'u wanda kaga daman hidayata shiryar da shi idan Allah ya shiryar da kai rahama yayi maka ba wai don kafi kowa kirki ba ba wai don kafi kowa ibada ba ba wai don kafi kowa tsoron Allah ba aha karfa kaga kana shirye ka ga kaman kafi kowa a wurin Allah to ka fadi rahama Allah ya maka idan Allah ya kasar da kai kuma ba wai ya zalunci
a'a wato adalci yayi maka eh in Allah ya bada bawansa ba adalci yayi wa bawansa eh ka roƙe shi kawai eh ya shiryar da kai amma ba da kai da yayi adalci ne eh ba za a ce Allah ya zalunci wani ba tunda shi kafiri ne tunda shi mai sabo ne a'a me yasa aka ce adalci ba a ce zalunci ba saboda kai fa halittar Allah ne sai yadda Allah yake so dama da ya halicci aljanna sai da wuta sai ya da ya ce haula ilil janna fala ubali ya ce wannan ya tsaga haka kawai
waɗannan haka na halice su saboda aljanna ne ba ruwana yaga in ka samu kanka ta hannun daman nan kai ɗan aljanna ne waɗanda kuma suke ta hannun hagun nan da ya dafa to ɗan wuta ne ya ce la ubali shine fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir tun fil azal amma ba Allah yana iya canzawa yabullahu ma ya sha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab Allah yana shafi abin da yake so ya tabbatar da abin da yake so saboda uwar littafin a wurinsa take lahul mahfuz akwai secret file a wurin Allah yanzu za ka iya mutum idan yana alheri sai Allah ya ƙara masa shekaru ai annabi Dawuda yana da abokinsa Allah ya masa waye yace ka je ka gaya wa abokinka nan nan da kwana kaza zai mutu kwanansa zai kare zai mutu Allah ya kira eh, abin nan annabi Dawud ya kira abokinsa ya gaya masa wane yace
ubangiji ya ce in gaya maka kwananka ya kare
lokaci kaza za ka mutu fuck din ya haka ne kaga ajali a zahiri kenan ba a koyi ba ko ba haka ba eh za ka mutu amma ranan kaza ne kwanan ka zai kare kuma za ka mutu
in kira ka in gaya maka ya ce to na ji ya koma gida yana nan yana kidaya yana nan yana census yana nan yana census har ran da zai mutu sai ya tashi ya ce bari ya je ya yi wa abokinsa annabi dawuda bankwana amma kamun ya tafi ba sai da ya yi sadaka kamun ya tafi gidan abokinsa ya je ya masa bankwana ya zo ya kwanta ya
ka san in yanzu ne ba karamin gudu ba za a yi haka ne shi kenan kamun ya iso gidan annabi dawuda allah ya yi wa annabi dawuda wahayi allah ya kara masa shi
yana zuwa ya yi masa bankwana shikenan ya lafiya ina gaje kuka gaisa to Allah sai ne na zo bankwana ne kwana ya kare eh zan je in kwanta in mutu sai annabi Dawud ya ce masa dakata ai kafin ka zo sai da kai sadaka ko sai to allah ya ce ya kara maka shekara arba'in saboda sadaka a sai wala yazidu fil umri illa birra ba abun da yake kara wa mutum sai alheri ka dinga yawaita alheri a gani idan kana yawaita alheri ba za ka mutu da wuri ba za ka yi tsawon rai amma kai ne ko ta ina bala'inka ne kai kadai a gani ai wasu ma har addu'a za su yi kai dukkan odo kan omaya ma himɓe siwta ka gani a heɓi himɓe mbi'a nyiri nyebbe ka gani seɗɗa he'a ka gani to irin wannan za a rinka yi maka ka gani saboda haka a yawaita aikin alheri Allah zai tsawaita rayuwa kuma rayuwa za ta yi albarka amma idan sharri kake to in har ka tuba ba aka ce in shekaranka hamsin ne ma da aka a kaddara shekaranka saba'in idan kana yawan sabo ma za a yanke tun baka wuce shekara hamsin ba za ka iya mutuwa a gani shekaranka saba'in to amma kai mai yawan sabo ne to me za a yi shikenan za ka iya mutuwa da wuri shi yasa ai hausa suka ce mai karambani yana riga iya mara lafiya mutuwa ko to ba haka bane Mhm. ai karambani ne ya- ya halaka fir'auna fir'auna annabi Musa ya bar ya bar ma gari da mutanenka da mulkinka ya kama hanya ya doshi teku me dame ka zauna da mutanenka mana lami lafiya kace sai ka je ka bi su ai waɗannan ina uh, ula'i la shirzimatun qalilun eh ai wannan jama'a ne kadan me wannan kan ayo sun sun fusata mu wa innahum lana langaizun kai dai yadda cika baki a sai ajali ne ta kira kuma sai an je annabi Musa kuma Allah ne ce masa ya fiskanci teku kai kuma kace sai ka ga ƙarshen tekun nan da su ai tekun ma kai ne ubangijinta abinda fir'auna ya fada yana tafiya wa'annan sun iso bakin teku tafiya ya kare shi kuma yana zuwa Allah kuma ya ce wa annabi Musa ya daki sanda ya daki tekun da sandarsa yana dukan teku da sanda hanya ta baje wajen hanyoyi goma eh, hanyoyi goma sha biyu adadin wato kabilun bani isra'ila Ish- isna ashara asbadan dinnan kai fir'auna kana zuwa da jama'an ka sai kace ai tekun nan daga ganin ka tsage wanda kai ta san kai ne ubangijinta a gani shi kuma jibrilu ya hau godiya dama ya taba zuwa ya samu fir'auna a fadansa amma a cikin sifan mutum ya tambayi fir'auna ya ce yanzu ranka daɗe na zo in ni tambaya ne mutum ne yanzu haka bawanka kai masa goma sha biyu na alheri bawanka ne kai ka saye shi da kudinka ka ni'imta shi ka ba shi dukiya ka masa aure ka sake masa ragamar kome da kome amma daga ƙarshe sai ya zo ya butulce maka me ya kamata ka yi da shi fir'auna ya shiru can sai ya ce ni in ni ne da zan yi da shi wallahi a tekun nilu nan zan je in nitsar da shi sai ya sha ruwa in sake ɗaga shi ya yi sama kaman kono in sake nitsar da shi sai na yi ta yi masa haka har ya mutu sai jibrilu ya rubuta abinsa sai ya tafi da shi wanda aka zo za a halaka shi sai da wa'annan suka fita bani isra'ila sun fita gaba ɗaya daga cikin teku a gani dama Allah ya ce masa wadrukil bahara rahawan a gani nan mun raƙuna karka taba tekun nan balle ta sake yadewa fir'auna yana tinkaho ai tekun ta san shine ubangijinta ko ga hanyoyi goma sha biyu wannan sun tsallake fir'auna kuma ya zo a guje jibrilu kuma dama kan godiya yake shi kuma kan ingarman doki yake shi sarki fir'auna kaga kuma idan doki ya ji warin godiya zai biyai ka gani kaga ba tsayawa sai ya ci gaba shi fir'auna abun nan shi jibrilu kenan kai dokin fir'auna sai ka gagara haƙuri sai ka kai hari ga wannan matar godiyan nan kenan sai da suka je tsakiyar teku jama'ansa suka shiga shi kenan sai ruwa ya haɗe sai ya buɗe takarda ya nuna masa duba kai kai wa kanka hukunci ai kai bawan Allah ne ba abinda Allah bai maka ba shekara 500 kana mulki a gani kara ɗari biyar kana mulki kana abun da ka ga dama ba ka tsoron kowa a kwana arba'in so ɗaya yake bahaya dukkan sa'o'insa ba wanda bai tsufa ba sai shi yana nan a matsayin matashi abunsa ba tsufa shi yasa ya ce ana rabu kuma la'ale ni ne ubangijin kuma bi ɗaukaka a gani sai nuna masa ya ce to gashi kai kai wa kanka hukunci Allah ne ya halicce ka shi ya baka mulki shi ya yi maka kaza shi ya yi maka kaza kuma ka butulce masa to a ran nan ya ce zai musulunta jibrilu ya ce sai na yi sauri na toshe na ɗebi taɓon cikin teku sai na toshe zuciyarsa da shi kar ya ce la ilaha illallah ma da wuri Allah ya ce in bar shi to da haka aka gama da shi a gani? wannan kenan to shine yace wa iyaye atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna shin zaka halaka mu da abinda wawaye a cikin mu suka aikata in hiya illa fitnatuka tubillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha'u haka Allah yana shiryar da wanda ya ga dama wato wannan rahaman sa ce yana badda kuma wanda ya ga dama wannan adalci ne Allah ya yi wa bawansa anta waliyuna ce kai ne jagoranmu kai ne majibincinmu mutawalla umuruna kai ne jagoran dukkan wasu lamuranmu famfir da naka gafarta mana warhamna ka rahamce mu wa anta khairul ghafirina kai ne mafi alkhairin masu gafartawa wannan ismu tafbil kenan al-ghafirin ismu tafbilun ne a gani don haka duk wani mai ma gafara da wani dalili yayi amma shi Allah a'a haka kawai Allah sai ya yafe maka amma yanzu wani aka kai masa wani abu a je a roƙe shi a a zauna a dan tattauna ba zan sake ba a wannan ba Allah ba ba ruwansa duk wani mai gafartawa mutum Allah ya fi shi alkhair Allah ya fi shi gafartawa yanzu za ka yi wa mutum wani abu a je a roƙe shi ya gafarta maka ku koma kuna hulɗanku kamar da idan ka sake masa tsiya kaga yatsa zai rinka nuna maka ka taba mini shegantaka nayi hakuri kaza kaza kaza kaza sai ya cika ka da surutu ko ba haka ba to amma Allah idan ya yafe maka shikenan sai ya mantar da mala'iku duk laifin da ka masa a goge a takaddan kuma ranar tashi alkiyama ba zai waiga kan wancan laifin da ka masa ba ya wuce ka gani a sai ya fi dukkan masu neman gafara gafara masu yafewa kuma yafiya to shine wa anta khairur rahimi واكتب لنا واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يوقنون
واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون sai annabi Musa ya roƙi Allah har yanzu waktub lana ka wajabta mana hasanatan alheri fi hadhihi dunya a cikin wannan duniya matu madu akibatu duk abinda zaka aikata a gode maka daga ƙarshe shi yasa Allah ya koya mana roƙon Allah ai yace wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa ma lahu fil akhirati min kalaq daga cikin mutane akwai mai cewa ubangijinmu ka bamu alherin duniya amma in an koma lahira wa ma da min kalaqin bai da rabon lahira to karka yi wannan da aka larabawan zamanin jahiliya suke yi duniya kawai suka sani don me basu san Allah ba ma balle ma su roki Allah lahira ba su san me lahira ba to a cikin mutane akwai mai roƙon Allah duniya kawai zalika mablughuhum min ilmi ita ce matukan ilimin su duniya suka sani sun san shige da ficenta sun san rikicin duniya sun san yadda ake hardawa sun san yadda ake warwarewa amma yadda ake wato lamarin lahira ba su sani ba to karka zama haka sai Allah ya koya mana yace wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya sanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar daga cikin mutane kuma akwai wanda yake roƙon Allah Allah ka bamu alherin duniya haka in mun koma lahira ma ka bamu alherin lahira kuma ka kare mu daga azabar wuta a gani ulaika lahum nasibun mimma kasabu sai Allah ya ce to kaga masu cewa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan dinna sune waɗanda suke da rabo daga abun da suka aikata saboda haka in zaka roki Allah ka roke shi duniyan da kake cikin ta Allah ya kyautata maka ita domin talaka bai san wa yake bautawa ba in kai talaka ne ba wallahi baka san me ina ka fiskanta ba ba abinda ba zai iya shiga bautar ka ba ba abinda ba zai iya shiga bautar ka ba ba shi yasa aka ce wanda bai da shi ai shawararsa da barawo duk ɗaya ne ko ba haka ba eh shawararsa da barawo ɗaya ne to baka san inda ka fuskanta ba don me kana cikin wahala kana cikin talauci to don haka ka roƙi Allah ya yalwata maka duniyan kan nan da kake cikinta shi ne hasanatan ɗin mata mai kyau Allah ya baka dukiya ya sauwaƙe maka duk wani alherin duniya shi ne rabbana atina fid duniya sanatan a gani ka roƙi Allah alherin duniya alherin duniya kuma mun sani ka gani kana da kuɗi ga saukin hali ga kyakkyawan hali ga alheri da abunda Allah ya baka ga taimakawa mutane ga taimakawa addinin Allah ga son al'umman annabi ga taimakawa addini ai wannan shine hasanatan din sannan kuma ga mata kyawawa ga yaya ha gani ga iyayenka suna cikin walwala ga ƴan uwanka suna cikin walwala duk iya iya kyautanka in baka da shi ƴan uwanka ba su san kana da kyauta ba kai marowaci ne duk yadda ka kai ga kyauta a zuciyanka yake don baka da shi to kai marowaci ne in ba Allah ya baka dukiyan ba ba za a tantance ba ka gani to akwai fitinatul mahaya akwai fitinar rayuwa rayuwan da muke cikinta na akwai fitinanta ai shi yasa Allah yake cewa wal fitnatu ashaddu min al qatl ai wani lokacin gara ka mutu ma kan irin wasu fitintunun da suke tashi wallahi gara ka wai kanka ka samu baka da rai yafi maka ai akwai lokacin da manzo Allah ya ce zaka zo ka samu kabari ka ce kai wani kan ya ji dadi wallahi amma baka san me yake fama da shi ba fa amma dai yafi ka walwala don ya rabu da fitinan duniya ka wal fitnatu ashaddu min al qatl din kenan ka gani fitina yafi tsanani fiye da kisa ka gani to ka roƙi Allah alhairin duniya ka samu duniya don da duniya ake bautawa Allah da duniyan kuma ake neman lahira in Allah ya baka duniyan kuma ka tsaya ka bauta masa da abunda ya baka din kai irin dukiyar sayidina abubakar a gani sai da ya tura dukiyansa lahira sannan ya bi abunsa sayidina abubakar kenan sai da ya koma kasurgumin attajiri ne yana ɗinka kayansa da igiyar kaba saboda saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ya rasulullah da zaka umurce ni in kashe kaina wallahi zan kashe kaina mun tsaban biyayyen da yake yi wa manzon Allah ya sayi bayi bila adadin ya taimaka wa musulunci har ya kai ga shine second class daga annabawa sai shi sai dina abubakar ka gani to irin wannan amma ka sani akwai fitina irin na rayuwa kuma ka rinka roƙon Allah ya tsare ka da fitinar rayuwa duk abun da zai raba ka da Allah Allah ya kauda shi daga gare ka duk abun da zai hada ka da Allah kuma ka roƙi Allah ya hada ka da shi duniya da lahira ka gani to ga kuma akwai fitinatul mamat akwai fitina irin ta mutuwa daga lokacin da zaka mutu don ba wanda zai mutu bai san inda za shi ba kamun azari ranka wallahi ka san inda zaka je ba wanda zai mutu duk yadda ya kai ga gaggawan mutuwa da zari rai to ya san inda fa zai koma don jibrilu zai zo in kai dan aljanna ne ya nuna maka a cikin fukafukinsa ya ce ga filin zamanka a cikin gidan aljanna idan kuma dan wuta ne za a nuna masa ya shimfiɗa fukafukinsa nan ga abun nan na gidan wuta a jikin abun nan fukafukinsa ya nuna maka kamun ka mutu sai ka san inda za ka je ka kwanta kamun a zare ranka saboda haka mu roƙi Allah ya kare mu da fitinar rayuwa da fitinar mutuwa akwai tambaya a kabari duk wanda ya mutu za a binne shi shi yasa manzon Allah ya ce wannan kabari da muke kallo ba, ba abu guda biyu ne in har kaga an tona abu biyu ne imma raubatun min riyabil janna imma dausayi ne shi wannan kabarin naka daga cikin dausayoyin gidan aljanna mana fadama ne daga cikin fadamun gidan aljanna au hufratun min hufarin nari ko kuma rami ne daga cikin ramuka na wuta da kaje kaga an tona kabarin wane to abu biyu ne kawai a filin ko wannan fadama ne na gidan aljanna ko kuma a'a rami ne daga cikin ramukan wuta Allah ya kiyaye to shine yake cewa waktub lana ka wajabta mana hasanatan alheri fi hazihi dunya a cikin wannan duniya kaga annabawa ma kenan yace kal abiyatu kamar lafiya mafi alhairin abinda zaka roki Allah shine lafiya duk abinda zaka roki Allah in Allah ya barka da lafiyanka ya gaba maka kome amma don kana da kudi kai kudi ne ya dame ka kawai kai kudi to in kai kudin aka zuba maka cuta ya zaka yi kudin mara lafiya ai na mai jinya ne ka gani kai mutumin da na sani yana cewa shi da za a kwace dukiyansa kaf mai kudi ne na inna na ha wallahi a bashi lafiya da ya fi son haka to amma ba zai kwace ga dukiyan amma kuma na rashin lafiyan ne ba ta yi amfani ba ka gani to ka roƙi Allah lafiya to shine yace kal afiyati kamar lafiya shine ya kamata ka roƙi Allah to shine waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan din kenan wal imanu da imani ka roƙi Allah ya kiyaye maka imaninka don atake imaninka zai iya rushewa ya barka da musulunci atake wani abu zai zo ya getta cikin imaninka sai rusar da imani shikenan a ni fa wannan ban yarda ba wallahi kaza to abu ya lalace Allah ya kiyaye to shine ce wal ma'rifa da kuma sanin Allah shi kuma dole sai ka nemi ilimi dole sai ka nemi ilimi don Allah ya ta'rifu ni qabla an ta'buduni ku sanni kamun ku bauta mini fa illam ta'rifu ni idan ba ku sanni ba fa kaifa ta'buduni ta ya za ku yi ku bauta mini babu wai to ka sai ka san Allah waye Allah sai ka ce za ka bauta masa amma ba ka san Allah ba za ka yi ta yi ne kamar ra'aitun nasa kamar yadda na ga mutane in ba ka yi karatu ba ka tambaya fas'alu ala zikiri in kuntum la ta'lamu tambayi masu ilimi idan ba ku sani ba to wannan kenan shine yace wal ma'rifatu da ma'rifa sai yace wa fil akhirati haka a can lahira ma ka bamu hasanatan alkhairi to menene alkhairin wahiyal janna ita ce aljanna in ka je lahira me kake nema aljanna to ya kasance kana da masauki ba a aljanna in ka je baka san kowa ba a gari zaka wahala to haka lahira take ita kuma lahira dama mutum biyu ne suke zuwa tunda Allah yayi lahira da mutumin banza da mutumin kirki ba na ukun su kuma bata taba kin mutum ba ba wanda kuma bai je ba kuma ba ta ki kuma ba za ta ƙi ba kuma ba a fasawa amma ba mu sani ba a sallah a lahira ba a sadaka a lahira ba a ba da zakka a lahira ba a azumi a lahira duk wani ibada da ka sani daga nan duniya ake yin ta can wajen karban sakamako ne ba wani ibadan da za ka yi lahira tasha ne in ka je za ka jira wani ne wani ma in yaje zai jira wani ne ni ma in naje zan jira wani ne har mu taru gaba daya sannan ayi hukunci amma duk wata ibada da ka sani ba a yi a lahira wurin karban duki abun nan sakamakon abun da kai ne don haka mu tsaya daga nan duniya mu bauta wa Allah shine zai cece mu mu yawaita istighfari mu yawaita salatin manzon Allah duba liman wajada fi kitabatihi istighfaran kasira manzon Allah yace aljannan duba ta yi dadi ga wanda aka samu istighfari tewa a cikin littafinsa da aka je lahira aka yi bincike sai ga a cikin ayyukanka ba kaman istighfari istighfari ya fi yawa to alhamdulillah kai kan komai yayi kyau saboda haka mu yawaita istighfar istighfarin nan kuma ba wai sai kana zaune ba ba wai sai kai sallah ba ko tafiya kake yi kai kadai ba wai kuma sai wani ya ji ba a gani zaka yi istighfarin ka duk sanda ka tuna Allah sai ka ce astaghfirullah in kai wani abu astaghfirullah ha gani duk wani abun da kai Allah ka gafarta mini astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah to wannan kenan to shine wa fil akhirati hasanatan alahira ma ka bamu alheri ita ce aljanna wa ma atabat alaihi min alliqa wal mushahada da ganin Allah a aljanna da ganin kai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ake taruwa a nan haka haka a lahira ma za a taru ana ta ma tuna abun da ya faru a duniya ai sanda muke duniya ai akwai lokacin da muka yi kaza da kaza da kaza da kaza kuran da Allah zai tajalli kuma a gani? mu ga Allah kamar yadda muke ganin juna yadda muke ganin junan nan haka za mu ga Allah sai ganin Allah ma ya fi ma aljannan daɗi kamanta kuma kana cikin aljanna don daɗin ganin Allah ka gani wafil akirati hasanatan din kenan don Allah zai ce ya ku bayina zai ce wa ɗan aljanna me kuke so in muku yanzu kuma sai ɗan aljanna su ce ya ubangiji ai ka samu aljanna alkawari kai mana akan harshen annabawa da manzanninka kuma ka cika alkawari mun zo lahiran kuma mun tawar da gaskiya ga mu a cikin aljanna me za ka yi mana kuma ya wuce aljannan da ka samu Allah ya ce a'a yau ahillu alaikum ribwani Allah ya ce yau zan saukar muku da yardana Allah ya ce yau zan saukar muku da yardana fala an babu alaikum ba zan sake fushi da ku ba yanzu in Allah ya fushi da mu ai shine za ga masifu suna ta samun mun nan eh idan muka yi wani abun da ba daidai ba yaya za a yi a ja kunnen mu sai Allah ya hada mu da wata masifa ko na cuta ko na masifa tsakanin junanmu da junanmu wa yuzika babukum ba asababin sashin mu su dandani kudan sashi ai muna gani abubuwan da suke faruwa har kawai a zo gari a tarwatsa gari ka gani har kawai wasu kawai in sun ji daɗi shi kenan sai su zo kawai su ta yanka mutane a banza ba tare da sun musu kome ba to ana saba wa Allah ne in an koma wa Allah shi kenan sai abun ya daina zahar alfasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuzika babahum baban a gani to haka barna ta bayyana akan tudu da kuma teku haka Allah ya ce saboda me saboda abinda hannayenmu suke aikatawa watakila idan aka yi haka din kowa zai dawo ya san fa banda Allah fa ba wanda za mu tinkara kuma mu daina abinda muke yi la'allahum yarji'un din kenan shi kenan saboda haka Allah ce ba zan sake fushi da ku ba daga yau sai Allah ya tajalli ubangiji ya bayyana sai mutum ya yi haka yana kallon Allah aka ce sai ya yi shekarun duniya shekaru 360 yana kallon Allah ne aka ko motsi mutum ba zai yi ba har mutum ya manta yana cikin gidan aljanna madon daɗin ganin Allah ka manta ma kai aljanna kake saboda mai saboda daɗin ganin Allah shi ne ce wa ribuwanun min Allahi akbar ai samun yarda daga wajen Allah ya fi girma a gani duk wani abin da za ka yi ba kai saboda Allah yarda da kai don yanzu ibadun da muke nan kowa da irin nasa ai wani yana bautawa Allah na yanzu don ya shiga aljanna wani kuma yana bauta wa Allah yanzu kila in baya sallah baya dan azumin da yake na nafila da sauran sunna kobo ba zai samu shiga ba a gani wani kuma yana bauta wa Allah ne in yana bauta wa Allah yana jin lafiya yana karuwa to don ya samu lafiya yake bauta wa Allah a gani kowa da irin nasa a gani wani kuma yana bauta wa Allah nan saboda Allah nan shi ya halicce shi shi yana bauta wa Allah saboda shi ne Ubangijinsa shi ne ya halicce shi kuma shi ya umurce shi kuma ba wanda ya cancanta ya bauta wa sai Allah shi yasa yake bauta wa Allah in Allah yana so ya sa shi aljanna shi bawansa ne in Allah yana so ya cefa shi a wuta shi bawansa ne kaskancacce amma dai shi ya san Allah ne ya halicce shi shi yasa yake bauta wa Allah wani kuma yana bauta wa Allah ba don ya shiga aljanna ba a'a ba ruwansa duk inda Allah ya sa shi daidai ne ai shi baban Allah ne abinda Allah ya zaba masa shikenan a gani wani kuma yana bautan Allah nan saboda ya samu yardan Allah to wa ribanul minallahi akbar samun yarda daga wajen Allah nan yafi kome in Allah ya yarda da kai shikenan ai shi yasa sahabbai Allah ya musu kirari rabiyallahu anhu wa rabu anhu ha gani ba haka yace alam yaku ba ya faɗi haka a cikin bara'a ka gani ya ce Allah ya yarda da su sun yarda da shi ka gani to in Allah ya yarda da kai shi ke nan fa bukata ta biya yanzu bari in buga mana misali bature ai muna ganin abinda suke ababen ban mamaki yanzu ga abun nan handset ko ai yana daga cikin abun ban mamaki a duk inda kake a duniyan nan zaka iya bugawa kuma za a ji ka ko ba haka ba wannan fa Allah bai yadda da shi ba fa shi bature yaddan masa yayi da wanda Allah ya yadda da shi da wanda Allah ya yaddan wane kawai a nan ya tsaya na yadda maka kai duk abun da kake so amma ban yadda da kai ba ai akwai bambanci ka gani na yadda da kai ka yadda da ni wannan magana ya kare ka samu amunci ka gani amma na yadda maka ne kai abun da kake so amma fa ban yadda da kai ba in ka mutu wuta kawai zan sa ka kaga akwai damuwa ai to su turawa Allah ya yadda musu ne su yi duk abin da suke so duniya kam ya ba su amma lahira ba nasu ba ne albarkar rahamaniya ha gani Allah yana yi wa musulmi yana yi wa kafiri wani zubin ma zai gama kafiri ya mallaki abin da kai musulmi baka mallaka ba har ka jima wani in imaninsa ya gaza kai ni kan me na yi wa Allah ne ai wani yana fada eh min ka komi wadi Allah kam mere koros ni masiboji ni daɗum ni ɗo sala ɗo nasta ɗo sala ɗo wara ka gani eh sai ka ga imani ya gasa ka gani ka gani ai to wannan kaga ba abun nan bane to wannan kenan saboda haka in Allah ya yarda da kai fa shikenan amma wannan Allah ne fa ya yarda masa yayi duk abin da yake so ga jirgin sama ga handset ga wasu abubuwa da ba za mu iya kallo ba ma sai su ka gani to ya yarda musu ne amma da zaran sun mutu ba shikenan dama shi bukatan bature yayi abu ya rubuta sunansa shikenan in ya kwanta ya mutu dai shikenan bukatansa ta biya ai za a rinka kiran sunansa bayan ya mutu to o wadi hunde ni be windi inde ba ko duniya don naftira ni to o wati ni dum wada ni mo eh ka gani bukatansa ta biya amma Allah bai yarda da shi ba wuta kawai zai shiga to Allah ya kiyaye mu to alhamdulillah bari mu idar da wannan aya to shine yace a waktub lana fi hadhihi ad-dunya sanatan wa fil akhirati hasanatan inna hudna to daga nan aka samu kalmar yahudu ba ana cewa yahudawa ba to annabi Musa ne yace musu addu'a ne yayi musu inna hudna ilai lallai mu mun dawo zuwa gare ka subna ilai mun dawo zuwa gare ka ba sun yi laifi ba an je nema musu ceto eh to yanzu sun tuba annabi Musa ya nema musu ceto da mutane 70 din nan da suka ce ba za su yi imani da shi ba sai sun ga Allah ido da ido to shine yace inna hudna ilaika hudna hada yahud a farko a zamanin annabi Musa wannan kalman yabo ne a wurinsu amma yanzu kuma kalma ce ta ƙasƙanci a wurinsu tunda sun yi fada da Allah don Allah ya riga ya tsine musu saboda me saboda irin ɗabi'unsu abubuwa cewa Allah ya haramta musu za mu karanta a nan gaba to shine suka ce inna hudna haƙiƙa mu mun tuba mun dawo daga barin laifuffukan mu shine manan yahud ai kalma ce ta yahudawa amma yanzu sai ka ji mutum yana zagin yahudu baka san kalman ma me manan yahudun ba ma a gani kai dai kawai kana gani in an ce wa mutum ba yahude mara rabo duniya da lahira dan masifa shine kawai ake tunani ai amma kalma ce ba wadda addu'a ne annabi Musa ya yi wa Yahudawan, Yesu sun tuba, ka gani, wasu ma suna fassara ta da wato waɗanda suka tuba, shi ne manan inna hudna ilaika, lallai mumun tuba zuwa gare ka. Ƙala ta'ala sai Allah ce azabi, to wannan azaban nawa. usibu bihi man asha'u usibu ina samar da shi man asha'u ga wanda naga daman tazibahu azabtar da shi kaga samun alheri duniya da lahira ana samar da ita ne ga wanda Allah ya ga dama wannan azaba in Allah ya ga daman azabta mutum da shi sai masifan azaban ta same shi kawai wa rahamati sai Allah ya ce rahamata kuma wasi'at ta yalwaci amma ta yalwaci kulla shay'in dukkan kome fi duniya a duniya ko ko da kafiri ne akwai rahamar Allah a kansa rahamar Allah nan ta yalwaci dukkan kome ta game kome da kome inna lillahi mi'atu rahamatin Allah yana da rahama wajen guda ɗari guda ɗaya ɗaya har guda ɗari amma guda ɗaya ne ya sauko da ita muke ta amfani da ita a duniya mage ya aiko mana ka ta san madansa kaga ikon Allah eh kaza ya kenkeshe yan tsakinsa mana ka zo kusa da shi ba zai yiwo kanka da hari ba akan rahama ɗayan nan ne shi yasa ɗa uba yake son sa shi yasa uba yake son ɗansa shi yasa uwa take son ɗanta rahama ɗayan nan ne muke ta amfani da shi a tsakaninmu a duniya casa'in da tara suna nan a wajen Allah ranar tashi alkiyama da wannan guda ɗaya na duniya da casa'in da tara da yake hannunsa sai ya hada a lahira da shi za a raba kowa ya samu aljanna inda musulmi ne a gani? to shine ubangiji ya ce wa rahamati wasi'at kulla shay'in rahamata ta yalwace amma ta game kulla shay'in dukkan komai fi duniya a duniya sai Allah ya ce fasa aktubuha kuma zan rubuta ta zan wajabta ta ita wannan rahaman fil akhirati alahira ga waye wannan rahaman Allah zai wajabta ta zai rubuta ta sai yace lillazina yattaquna ga masu bin Allah da tsoron Allah ga masu bin Allah da takawa su Allah zai rubutawa su Allah zai wajabtawa rahaman amma da aka saukar da waramati wa sayat kullu shay'in sai shaydani ya daga wuya shaydani ya daga wuyansa ya ce a'a nima shai'un ne minal ashiya'i ba an ce ni dan wuta ba duk wanda ya bi ni dan wuta a tunda dai Allah ya ce wa rahmati wasiyat kullu shay rahmata ta yalwaci dukkan kome akwai rahmata akan dukkan halitta na ai nima wani abu nima wani abu ne cikin abubuwan da Allah ya ambata a sai nima rahaman nan zan same ta a sai zan yi tsammanin aljanna in ji shaydan ka gani tunda Allah ya ce wa rahamati wasi'at kulli shay'in sai Allah ya ce fa sa'aktubuha ni kuma zan rubuta ta fil akhirati in an je lahira ita rahamantawa lillazina yattaqun ga waɗanda suke jin tsoron Allah suke bin Allah da taqwa to daga nan sai ya ware kansa yace ina asai ba da mu ake ba a gani sannan sai ce wa yutuna zakata kuma masu ba da zakka don zakka ba da shi abu ne mai wuya me yasa saboda limashakkat ya ala nufus tana da wuya tana da tsanani a cikin zuciya ka gani za ga ga dukiya mutum ba zai iya ba wani in ya zo ga dukiyan da yawa ya ce a rubuta a yi lissafi an yi lissafi ce to don Allah a mayar sai na yi nazari ba zai iya bayarwa ba saboda ya yawa ka gani ga shi dai an fitar ya kira masu lissafin dukiya an lissafa ka gani yana da shanu dubu ko yana da miliyon dubu ko miliyon kaza ko biliyon kaza to an buga an ware sai ce kai sai na yi nazari eh gaskiya sai na yi nazari an taba wani ya taba yin haka ai eh da aka aka wuni ana aiki aka wuni ana aiki da yazo ya ga wanda aka ware na dabbobi sai ce kai sai to mi numika daga nan shikenan magana ya kare wallahi an yi haka eh to wannan kenan to sai yace wayutuna zakata kuma suna bada zakka wallazina hum biayatina yu'minun da kuma waɗanda suke sudin nan sun yi imani da ayoyinmu to shedan yayi imani da Allah ne shedan kokari ma yake hana ka yin imani da Allah shedan kokari yake hana ka ba da zakkan a gani yanzu kai ko kyauta ma ka ce zaka ba wani mana kai dan second dai baka bayar baka gani eh wallahi na gaya maka in dubu ɗaya zaka bayar sai ce ba shi yobe Allah a take shedan zai juya abun karshen ta ma ya ce ka ba da naira ashirin ko kuma kai haji am dudi in bukata ta ta yawa ka ba kenan ba magana ya kare ai to shine wallazina yutuna zakata wallazina hum biayatina yu'minun da waɗanda suka yi imani da Allah yahudawa ma suka ce ai mu ma mun yi imani da Allah sannan muna bada zakka kuma masu tsoron Allah ne mu to sai ya ce to zakka ba ba abunda bature yake kaman bada zakka sannan kuma su kafirai ne ba su yi imani da Allah ba sannan za a ƙara ware su a ce banda su kuma a ayan da ke binta allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiya to wannan anan zamu tashi zamu dakata anan abunda muka karanta daidai Allah ya bamu ladansa abunda muka karanta bisa kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya ji kan iyayenmu Allah ya gafarta musu Allah kyauta makwancin su mu kuma Allah ya sa mu riske su da gafara alhamdulillah stop stop